السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna uku ga wata na safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa sha taran watan takwas miladiya ta 2023 darasi na goma a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta 55 amma kayan haka safaha ta hamsin da hudu akwai wata kalma wadda aka karanta ta ba daidai ba a wancan sati kenan za mu fara daga ita sai mu yi gaba insha Allah mali ce wa kazalika al-imanu bil kutubi la yakfa fihi al-imanu al-mujmal bal la yasihu imanu al-muslim hatta yu'mina bima sammahu Allah ta'ala من كتبهم كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ونحو ذلك وكذلك الإيمان بالرسل مالك cewa haka abin da ya shahi imani da manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya turo a bankasa yake cewa faqad haqiqa lalle ko kuma qad yuslam aw yusallimu bihi al-ba'd za ka samu wani kaso daga cikin mutane sai su sallama wa wasu annabawan ijmalan su ce misali sun yi imani da manzanni amma ba a cikin manzannin nan akwai waɗanda suka ɗauke wanda ba su yarda da su ba shi kuma ɗauke manzo ɗaya to ɗauke sauran annabawan ne baki ɗaya kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya labarta mana haka a cikin alƙur'ani mai girma lokacin da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam suka karyata annabi nuhu Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin to malike cewa summa yakfuru bi risalati isa misali wanda zai ce yayi imani da manzanni baki daya amma risala ta annabi isa alaihi salatu wassalam sai ce ita banda ita bai rarra ita ba to rishin yardanka da annabi isa alaihi salatu wassalam rishin yarda ne ga annabawan allah ga baki daya bale ce faƙad fa'ala zalika ya ce haƙiƙa sun aikata haka sai ce ba'dal asraniyin wanda ita ce kalma kalimatu al'asraniyin kalimatu al'asraniyin bale ke cewa wasu daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga cewa dole fa in ana so a yi tahiyar addini sai an kowa zamani wanda su ake cewa al'asraniyin wanda wannan kalima ta al'asraniyin malamai suke cewa mustalahul asraniyin suka ce ahadul mustalahatu dakhila ala lugatil arabiyya akwai kalmomi waɗanda ake lakabta musu da cewa sai a faɗo ta kalma sai a ce hadihil kalima dakhilatun fil arabiyya li'annaha laysat fi asli al arabiyya bal innama udkhilat aw udrijat kalmar da aka shigo da ita cikin larabci wanda a can asali babu ita sai kira ta da suna kalimatun dakhilatun ala al arabiyya to wannan kuma akwai kalmomi da yawa irin wannan to ita wannan kalimatu ta al asraniyin kalma ce wanda aka shigo da ita cikin larabci amma asalinta kenan ba larabcin bane ba mali ce walaisa lahu makanun ya ce fi ma'ajimin lugatil arabiya ita wannan kalmar hatta a ma'ajim yani kamus na larabci babu wani wuri da suke ajiye ta amma mi ake nihi da ita ya ce wal muradu biha ya ce mujaratu ruhil asri wata atufi wal afkari ya zamanto a aro ko kuma a makwabtanci abin da ya shahi wasu abubuwa na zamani don a zamanantar da addinin a karan kanshi wanda shi kuma wannan wani abu ne sananne kuma yana daina faruwa wanda za a ce ai abu kaza yanzu lokacin shi ya wuce dole a sassafto wa dulau tudhinu fayudhinuna a dan daidaita ya zama to ya daidai da zamani to wannan sune al-asraniyin kenan da kuma bayanin da malin yayi a karkashin haka kenan zamu tashi gaba ta wa hakazal imanu bil yawmil akhir malin yana ka mana ya ka mana rukunnan musulunci gabaki daya sannan kuma ya ka mana rukunnan imani a cikin rukunan imani mun tsaya al'imanu bin rusuli yin imani da manzanni yana wajibi da mutum ya yi gaskanta su ya yarda da cewa ga baki ɗaya Allah ya aiko su da waɗanda ka sani da wanda baka sani ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima to malaka ta wa hakaza al-imanu bil yawm al-akhir yanzu zamu tashi gaba ta gaba kiran imani da ranar lahira malati kad yadda'ihi man yunkiru alhayatar barzakhiyya zai iya yiwa mutumin da yake inkarin rayuwa ta barzakhu rayuwar barzakhu ita ce rayuwar da mutum zai yi bayan ya bar duniya kan ata da kiyama wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya ce bayan rayuwar da dan adam yake yi to zai kai zuwa ga rayuwa ta barzahu wanda ita fadama ce ko kuma a ce wani matsaya ne tsakanin barin ka duniya sannan kuma ta da kiyama to wannan rayuwar da za a yi alhayatul barzakhiyya akwai wanda zai ce maka ya yarda da lahira amma bai yarda da cewa a cikin kabari ana rayuwa ba to kaga wannan imanin shi da lahira yayi bai ba daga kaga an a jumlatan ne ma'ana an tukumu guda ne zai ce maka a mun yarda lahira akwai lahira amma sai zo ce maka ai ba mu yarda ba da abin da ya shafi azaban kabari wanda wannan kuma an same su a cikin wasu kungiyoyin da suke jingina kansu zuwa ga musulunci idan ka dauki misalin mu'tazila haka suke fada cewa ai babu wani bayani akan abin da ya shafi azaban kabari ko wata ni'ima ta cikin kabari kaga ku duk wanda zai kore wannan abu ya kore ni ya kore abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam malice au yunkiru ba'th al-ajsadi ko kuma wani yayi inkarin ma cewa ai gangan jikin dan adam ba shi bane za a tada za a tada dai wani abin da yake kamanceceniya da shi wanda waɗannan duka suna kamanceceniya da addinan da hankali ya kafa yanzu da ka ɗauki irin su addinin addinin buda albuziya kaga addini ne wanda hankali ya kafa shi sai ka samu wasu abubuwan da suke faɗi abubuwa ne wanda kwata-kwata ba su da alaƙa da addini ko ta kusa ko ta nesa yanzu ka ɗauka daga cikin aƙidar buziya cewa idan mutum ya riga ya mutu magana na cewa aljanna aljanna ba aljanna ba ne za kai shi idan misali ya zo ya rayu ya aikata ayyuka na alheri ya kyautata ya yi wane ne in ya mutu yanzu ran nashi za a ɗoka sai a sa ko jikin wani tsuntsu wanda yake cikin wani yanayi mai daɗi kuna makamacin wannan a haka wannan shi ne sakamakon da za a mashi suka ce idan mutum ya muzanta bai aikata alheri ba to in ya mutu ran ne za a ɗoka sai a sa ko a jikin wani jakki ko kare kuna makamacin wannan ya ta wahala to kaga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ma anzalallahu bi zalika min sultan to a cikin masu da'awar addini akwai masu da'awar musulunci akwai kuma wanda suke da irin tunanin da yake kamancecce ne da haka sai a ce ai gobe kiyama ba maganar abin da ya shahi gangan jikin ka bane za a tada a wani abu ne za a tada daban ko kuma aikin naka ne za a tada shi a karan kanshi kuma makamancin wannan malice au yunkiru shafa'ata wani kuma ya maka inkarin ceto ya ce maka kwata-kwata babu ceto idan ka ce mu yi dalilin shi ce al'ur'ani mai girma ina ayar take sai ce famatan fa'ahun shafa'atu shafi'i ko kuma ya ce maka manzan lazi ya shafa'uwa sai ya ceto sai ya ɗauki wani kaso daga cikin ayar sai ya kafa hujja da ita sai ya bar ɓangaren ɗaya amma inda ya tattaro ayoyin da suke magana akan ceto ga baki ɗaya da ya samu mafutar da ita ce addini yake tafiya a kanta ceto wani abu ne wanda addini bai sake shi haka nan kana zube ba ba a ba ne kai tsaye ko ba a aba ne kai tsaye lalle ceto akwai shi ga wanda Allah ba su damar su yi ceto tunda kaga Allah ce fama tanfa'uhum sai ce baya amfanar da su ce shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ashe ana yin ceton amma shi wane da wane ne ceton ba zai amfane su ba da ya ce manzan lazi ya shafa'u inda hu sai ce mi illa bi izinihi kenan inda izinin Allah akwai mi akwai ceto wa kan min malakin fi samawati la tuhni shafa'atuhum shay'a sai ce mi illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai lokacin da Allah ya ba da izini ga wanda Allah ya so yayi ceto wa yarda wanda Allah ya yarda a cece shi kenan akwai mi akwai ceto amma ba wani abin da za a zo a bude shi haka kawai a yau wani sa kaga bai ce maka zai cece ka a gobe kiyama wanda sai a ce ba a yarda ba me yasa ba a yarda ba saboda babu sunan shi daga cikin wanda Allah ya zana cewa za su yi za su yi ceto wani abu ne a cikin ruku'i la'alla shi da yake cewa zai cece ka la'alla kai kai ne zaka yi ceto shi ba cikin masu yin ceton ba saboda wani abu ne wanda ba a iya tantance shi sai an je ina sai an je gaban Allah an tsaya a lokacin ne ranan gaskiya da dukkan wani abu na gaskiya zai bayyana amma na gidan duniya da Allah wasu abubuwan da kake gani ba haka nan bane ba to amma idan aka je wajen mai gaskiya subhanahu wataala to a lokacin ne zai bada izini liman ya sha'u wanda ya so a ce wane da wane da wacce da wacce ku yi ceto wa za mu ce ta ya ubangiji wa yarda wanda Allah ya yarda da su wanda ba sa shirka a ce da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wacce kenan ba wani abu ne wanda wani zai buga gaba da shi a nan gidan duniya ya nuna cewa kayan gidansu ne ko wanda ke nuna cewa kayan gidansu ne shi zai cece ko na makamancin wannan to malaki ce akwai au yunkiru shafa'ata akwai wanda suke inkarin ceto a gobe kiyama wa ru'yata akwai wanda suke inkarin ganin Allah subhanahu wataala su ce ai kwata kwata babu yanda za a yi a ga Allah ko a lahira alhali kuma ayoyin qur'ani sun tabbatar da cewa za a ga ubangiji subhanahu wataala amma masu imani za su gan shi ubangiji ya faɗi haka cewa wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki a gobe kiyama sun kasance suna kyalli me yasa suke kyalli ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu da sauran dalilan da suke nuni akan haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa satarauna rabbakum za ku ga ubangijinku yake cewa kamar la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa kare junan wajen ganin ubangiji yace kal kamari lailatul badari kamar wata a daren sha biyar lokacin da yake cika ya cika hasken shi za a ga Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya mu daga cikin za su gan shi to akwai wanda suke inkarin ca ba za a ga Allah to shi ma kaga anan taka su tara mu ubangiji subhanahu wata'ala ba a ganin shi anan gidan duniya wani wuridi da za a baka da wata tarbiyya da za a baka a ce ka karanta kaza kawa kaza ko kai taja ka samu wani ɗaki ka shiga halwa za ka kai matakin da za ka ga ubangiji babu wani urdin da zai nuna maka Allah babu shi kuma dama wani abu da yake tsari ne min indiyati kuma laisa min indillah tsarin ku ne ku kuka tsara abunku ba tsari bane na ubangiji subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake tambayar Aisha radiyallahu anha take cewa abubuwa guda uku duk wanda ya baka labarin su faqad a'zama 'ala Allah firya duk wanda ya baka labarin su ya kiri ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala take cewa wanda ya faɗa maka ko ya baka labari man haddathaka anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu wanda ya baka labarin cewa manzon Allah ya ga Allah to wannan faqad a'zama 'ala Allah firya ya ƙiri ƙariya ya jingina wa Allah subhanahu wata'ala annabi musa alaihi salatu wassalam ya nema ya ga Allah amma dai ubangiji subhanahu wata'ala bai ba shi damar haka ba ko amma an mushi wani abin da yake kama da mi jarraba shi fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa annabi musa alaihi salatu wassalam ya nema ya ga Allah rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani Allah ce ba za ka gani ba wannan rashin ganin a nan gidan duniya kenan amma gobe kiyama za a ga Allah subhanahu wataala masu imani za su ga Allah kuma ganin Allah ya yi aljannan da abin da ke cikin ta daɗi Allah arzuta mu da haka hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai idan ɗan aljanna suka shiga aljanna Allah subhanahu wataala zai yi musu maganan cewa ina alƙawulan da aka muku cewa gidan aljanna kaza da kaza da kaza da kaza su ce wallahi Allah an cika mana komi abinda ma ba ma zato ba ma tsamma'ani duka mun samu a cikin gidan aljanna Allah ce musu da saura sai su ce ya ubangiji wani saura kuma ya saura babu wata ni'imar da ta kai wannan ni'ima sai Allah ya yi ba su daman dubi zuwa ga zatin shi to wannan dubi zuwa ga zatin ubangiji kuma ya yi aljanna da abin da ke cikin ta dai Allah arzuta mu da haka to kaga waɗannan dalilai da suke nuni akan cewa ar-ru'ya wannan ganin za a iya ganin Allah subhanahu wataala amma a lahira ba a nan gidan duniya ba duk wanda ya ce a duniya ya ga ubangiji subhanahu wataala wannan mutumin ya ƙiri ƙarya jingina wa Allah ƙwarai da gaske malice au yunkiru aljannata wan nar akwai wanda kuma yana ma inkarin aljanna da wuta gaba daya yayi inkarin aljanna aqida shi yayi inkarin babu aljanna babu wuta wannan kuma manhaji ne da suwa al-aqlaniyin masu lissahi da hankali sai to in akwai ta ina take alhali ko ba duk abin da akwai ba ne yake mi kashe iya gani yau duniyar nan abin da ke cikin da kana gani shi ne iya kwakwahin ƙauyen da kake da 'yar buku'ar da kake rayuwa a ciki 'yar bukar da kake a nan ne kake kasa abin da ka sani shi ma ba komi ba bal dan adam a cikin abin da yake cikin jikin kama ba abin da ka sani babu abin da ka sani a ce misali tafin hannunka kawai za a yi dirasar shi sai shekarunka su kare baka sa abin da ke cikin shi to waɗannan kuma wa fi anfusikum kenan Allah ci afala tubsiru ku duba a karan kanku da kanku ku duba yanda Allah ya rakkaba ku ya shakkala ku ya muku abubuwa na mamaki wanda ya kamata ku gane girman Allah wanda wannan kadai ya ishe ka abin izina da abin karatu da abin lura da gaskanta cewa lalle Allah subhanahu wataala shine ubangiji to za ka samu su hutan ma sun karyata aljanna sun karyata aka ce le ya siri limaza mi yasa ce ina suke ai ba su fuskan su kuma a sama suke ko a ƙasa suke ai ina suke to wannan duka iya daga cikin abubuwan da dole ne mutum sai ya imani da su imanin ka da ranar lahira zai tabbata dole kai imani in ka yarda ce akwai lahira ma sai ka yarda akwai azabar kabari da da ni'imar kabari dole ka yarda akan cewa lalle iyan adam ubangiji zai tara su a gobe kiyama da gangan jikinsu da gangan jikinsu Allah ce sun manufi hafihi ukura fa'izahun kiyamun yanzurun sai ga maka malam mutane kiyamun sun taso yanzuruna suna dubi zuwa ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to wajibi ne mutum ya yarda da cewa lalle dan adam za a tayar da shi da gangan jikin shi in gaba ɗaya ta kumce a cikin wannan imanin ka sabta dole kai imanin cewa za a tayar da iyan adam da gangan jikinsu sannan ba haka nan kuma dole ka yarda da cewa akwai ceto dole ka yarda da cewa akwai ganin Allah dole ka yarda da cewa akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi akwai awon aiki da za a yi wannan duka abubuwa ne waɗanda suke shiga cikin imani da ranar lahira malai ya ce wa yasrifuha akwai waɗanda za su kawar da wannan abubuwan gaba ɗaya su nace ba haka nan bane ba malice kama za'ama kamar yadda ya raya ahadul aqlaniyin almu'asirin wasu daga cikin ma'abuta tahiya akan manhaji na hankali almu'asirina waɗanda suke zamanin yau wai bi anna aljannata hiya almadinatal gharbiyya wai aljanna wanda ake maka magana gari kaza ne na yammacin duniya in ka je iya abinda za wannan shine aljanna daga cikin masu tunani kuma masu aiki da hankalinsu akwai wanda suka faɗi wannan magana kuma akwai su kuma akwai wanda masana da awon musulmi ne su ana cewa aljanna aljanna ko kuma hurul ilm ko hurul ilm ka je waje kaza a can za ka same su to kaga waɗannan maganganu ne wanda suka gina su akan hankalinsu babu aya babu hadisi iya makura gurɓataccen hankalinsu ne raya musu haka nan malai ce wa yuqabiluhu yana kamanceceniya da haka man za'ama anna dajjala wanda ya raya cewa dujal allazi thabatat bihi an-nusus al-qat'iyya wanda nassi na addini tabbatacce ya tabbata akan cewa akwai su wanda alqur'ani mai girma yayi maganar su suka ce ai dujal inda ake cewa hiya al-hadaratu al-gharbiyya huwa al-hadaratu al-gharbiyya wannan waye wanda kake gani na yammacin duniya da ci gaban nan na technology da wane ne yau wannan shi ne dujal yau kuma a tabbas wannan tunanin akwai wanda suke dinar tunanin ko kuma wanda ce maka mutanen shi ne 'yan china wani ce ya juju da majuju ai su ne wani ce dujal wannan wayewar da ake ciki na yammacin duniya abubuwan da ba a zato ba a tsammani sa ga ɗana bai na tafiya a cikinsu to waɗannan duka tunani ne na banza wanda kuma ba su da goyon bayan alƙur'ani baranta na hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce wa hadha admuzajun min tanaqudi ahli al-ahwa'i wa ad'iya al-aqlaniyya yace waɗannan misalai ne min tanaqudi na daga cikin abubuwa da suke nuna cin karo da juna na ahlal ahwa'i ma'abuta son zuciya wa ad'iya al-aqlaniyya da masu raya tahiya akan tsari na manhajin hankali wanda duk tunanin su ne babu wani dalili wanda yake nuni akan haka nan to imani da ranar lahira dole ka yarda waɗannan abubuwa idan ɗaya daga cikin su ya kubce imanin ka ya sabka gabaki ɗaya ka fita daga cikin musulunci musulmi ne kai dole abin da ya tabbata da nassi na addini dole ka yarda a matsayin cewa addini ne idan ka ce baka yarda ba kenan ka kare ta Allah idan ka ce baka yarda ba ka kare ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yanda sai ka samu gurbin zama a cikin musulunci tare da cewa ka kare ta Allah ko kuma ka kare ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ke da alaka da imani da ranar lahira sannan kuma da dukkan wani abin da yake da abu manzala ya bada labarin cewa gobe kiyaman nan za a tashi masu imani hasken su yana ne hasken su yana jagorantar su kamar Allah ya faɗi ambata cewa lalle masu imani nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wannan hasken shine yake kaiwa yake komowa daman su da hagun su gaban su da bayan su sannan kuma munafukai za su rika kiran masu imani انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير lalle tabbas wannan wani abu ne wanda yake zai faru masu imani tsakaninsu da su da munahukai munahukai suna kiran masu imani ku dan jira mu mutai a cikin hasken ku ce ai haske ba ana ke samu shi ba irji'u wara'akum ku koma baya faltami sura ku je ku nemo hasken ku a baya suna cikin tattaunawa Allah ce zamu buga wata katanga tsakaninsu katangar tana dauke da abubuwa guda biyu bangaren masu imani ni'ima ce sannan ɓangaren kahurin kuma azaba yake mutuwa daga cikin katanga za su rinka kiran su alam na kuma akum mu kasance tare da ku ba ba mu kasance muna zuwa muna zawwa da ku ana cinikayya ana mu'amala ana aiki ana wane ne eh su ce bala haka ne kwarai amma kuma ai ku da kanku kun san ku aikata aiki da za ku samu rahamar Allah ba walakin na ku fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tabtum wa gharratkum al-amali hatta ja'a amrullah kuka tsaya kuka yi tawasa shedan ya tawasa da ku har al'amarin Allah ya zo ya ritsa da ku sannan kuma gurace-guracen duniya ya zo ya ritsa da ku wa garrakun billahi garu mai rudi kuma ya zo ya ruɗe ku na shi ne shaidan daga ku riƙe falyan malayi ku hazo min kun fidiya babu zancen wata fidiya ko fida uku da za a amsa a ce a ba da wani fansan kaza babu wannan ma'awa kuma nar makomar ku ta ce wannan kuma shi ne makomar dukkan mutumin da bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah kare mu to wannan shi ma wajibin mutum mai imani ne ya imani da wannan sannan kuma wajibin mutum ya yi iman da cewa za a yi hisabi wannan hisabin da za a yi a gobe kiyama za a yi hisabi ta ɓangarori daban-daban abu na farko za a auna takardun aikin a karan kansu na biyu za a auna aikin a karan kanshi Allah zai mai shi wani abin da za a iya aunawa awo na uku kuma kai ma a karan kanka za a auna ka awonka kuma za a jinjini imanin ka ga Allah subhanahu wataala shine abin da zai sa sikelin ka yayi yauni ko kuma ya zama to dan saka yau to waɗanda duka wajibi ne mutum mai imani ya rada waɗannan abubuwa sannan imani da sira'i idan ka ce imani da ranar lahira duka waɗannan abubuwa suna shiga ciki idan ka sarayar da ɗaya daga ciki to ka ƙare ta ne gaba ɗaya Allah kare mu malai cewa kazalikal imanu bil qadari haka imani da kaddara wannan kuma shine rukuni na ƙarshe daga cikin rukunan imani imani da kaddara yace yuqirru bihi ijmalan za ka samu wani ce ya yi imani da kadara haka a tukun guda amma aka shigar da ta yi a ciki sai ga akwai wasu abubuwa da wanda bai rada su ba to rishin yarda da waɗannan wasu abubuwa a cikin nan ya rushe maka wannan imanin naka da kadara gabaki daya a shi ne bayan da malaki mana tun wancan sati cewa kenan imanin nan da rukunan musulunci da rukunan imani akwai imani tukun guda wannan daban kuma imani da tafasil da suke cikin abin kuma shi ma wannan daban kenan ka imani da shi tukun guda amma ba ka an shigo ciki ka tsantsanci wasu abubuwa ka ce wannan banda su alhali sun tabbata a nassun qur'ani da hadisi to imanin ka ya rushe to shine malai ce imani da kaddara yuqirru bihi ijmalan zaka samu wanda zai ce ya imani da kaddara amma fa yaz'umu anna Allah lam yuqaddir af'al al-ibad yana raye cewa ayyukan da bayi suke aikatawa Allah ba shi kaddarta su ba walam yakhluqha ba Allah halice su ba aw ba'daha ko kuma wasu daga ciki wahumul qadariya waɗanda suke da wannan da'awa kuma suna jingina kansu zuwa ga musulunci suke cewa masu aqida ta alqadariya sai su ce eh Allah ai ba shi ya halicci ayyukan da kuke aikata ba ku ne kuka halicci abin da kanku dalibin halitta ba ba yayi wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikata ba kaga ayatul qur'ani ce suka ce a Allah bai halicci waɗannan abubuwa ba to kaga wannan ko da ya ce ya yi imani da ƙaddara imani shi ya yi bai ba saboda ya rushe wani abin da ma'alumun min addini bi darura malice lakinnahum bidhalika yanquduna aslal imani bil qadri malice ka sani cewa lalle bidhalika a dalilin wannan maganar tasu na cewa lalle Allah ba shi ya kadarta ayyukan bayi ba sun warware asali na abin da ya shahi imani da kadara kenan imaninsu da kadara ya yi ya warware babu shi malice wa naqulu mithla zalika fi arkanil islam wannan bangaren da ya shahi rukunin imani malice haka muke faɗa kuma bangaren da ya shahi rukunai wanda suke na musulunci fa inna man yashhadu an la ilaha illa allah duk wanda ya shaida ba abun bauta bisa ga cancanta sai allah thumma yushriku ma'a allah ghayrahu sannan sai ya gwama ya Allah subhanahu wata'ala da wani Allah ya yi mi ya yi shirka ya ce la ilaha illallah kuma ya shirka wannan mutumin la ta siho minhu shahada wannan shaida wanda bai inganta a gare shi ba yani imanin shi ba a amshashe ba ne ba don ya ce la ilaha illallah a baki amma kuma ya je aikata aikin da yake warware la ilaha illallah wannan shaida wata shi babu ita ko a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda kuma nan shine marbaɗin faras yani nan ne gizo ke saƙa nan ne ya kamata dukkan mutum mai imani ya sa ido da kyau kalmar ka ta la'ilaha illallah da kake hudu tana nan a zamne daren daƙam ko kuma a kana aikata wasu ayyukan da suke girgiza ta ko kuma wasu ayyukan ma da suka tahiyar da ita gabaki ɗaya saboda la'in ashrakta la yahbatanna amaluka in wa kai shirka Allah zai rushe aikin gabaki daya Allah raba mu da shirka to shine malaka ta la tasihhu minhu shahada wa kadhalika shahadat anna muhammadan rasulullah haka kuma mutun ya shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne na Allah la tasihhu wannan shaida wannan ka baya tabbatuwa mimman yastamiddu ad-din min ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam game da duk mutumin da yake amso addini daga wajen wani ba manzan Allah ba misali kace ka shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah amma kuma ya ka samu in zaka yi sallah malam wani kake kallo in zaka yi wane ne malam wani kake kallo an zaka yi wane ne kaza kake kallo a ce maka ga yanda manzon Allah yake ce a mu ba haka muka ba haka ake yi ba kaga tastamiddu dina min man eh daga wajen wani ba daga wajen wa ba ba daga wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to wannan imaninka da shaidawanka da cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzo ne na Allah la tasihu baya inganta malice la tasihu mimman yastamiru dina min ghairir rasuli sallallahu Alaihi wasallam wato mutum zai amso addini a wajen wani ba manzo Allah ba ko da ka ce ka shaida wannan shaidawan naka la yusminu wala yughni min ju' baya amfana maka komai bangaren imani saboda abin da yake nuni akan cewa ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah a ga duk aikin da zaka yi kana kokarin mi koyon yaya manzon Allah yake ba haka kuka saba ba ba haka ake yi ba a yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanda wanda ya sanya wa Allah kishiya a cikin bauta zama to mushriki haka wanda ya ayyamso addini daga wajen wani ba manzon Allah ba shi kuma ya zama dan bid'a ya zama dan bid'a me ya zo da wani abu sabo wanda manzon Allah bai zo da shi ba shi ne malaka cewa la tasihhu mimman yastamiddu ad-din min ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam yace wa iqamas salati la yakfi fihi mujarrad al-iqrar biha haka kuma an ce a tsayar da sallah ai baya wadatar da bawa wannan wannan shine rukuni na biyu a cikin musulunci ko na farko shaidawa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah wannan rukuni na farko kenan ya zamanto wannan rukunin na farko a gine yake a zaune yake da gindin kanshi duk wani abin da ke shirka ne ka hauta batun shi yanzu mafi yawanci da za ka ga ana sihiri da ake da tsubbu ana karya katangar tauhidi ce wannan shaida wanda kace kayi babu abun bauta musu ka cancanta sai Allah sai aka nuna maka a ga wasu waɗanda suke iya yin wasu abubuwan da Allah yake ko a dubo maka ko a hango maka ko a jayo maka ko a tunkuɗe maka ko na makamancin wannan duka bai wuce wannan ba kana so ka shiga haraka ka sai a ce to bar aje a dubo wannan dubo wanda ganin zaka dubo rashin imani wajibi ne ka kauce mushi sannan kuma ba haka na abin da ya shahi tunkuɗe tunkuɗe wani abin da yake bala'i ne babu wanda zai iya tunkuɗe maka bala'i sai ubangiji subhanahu wataala daga ka nema shine yake bada kariya ka nema daga wajen shi qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq wannan shine asalin abin da yake bautan Allah subhanahu wataala karka nemi agaji da ɗauki da abin da ya shahi kariya daga wajen wani ba Allah subhanahu wata'ala ba to amma za ka samu tsarin da ake bi na bokanci ko abin da za ki rashe da suna tsubu amma bokancin ne duka tsarin da aka ɗora mutane ku bar Allah ku zo ga inda za a iya biya muku bukatunku yanzu idan aka ga misali wani gafurtaccen ɗan kasuwa ne ko kuma wani ɗan ma'aikaci ne kimeme to dole sai a ce ai sai ka tashi ka tsaya sai ka samu wasu da ƙasa suna kulle ka me kullen da su su ne suke rike da in kujerar mulki ce suke rike da idan harkar da ya shahi kasuwanci ne su suke rike da kai idan babu hannunsu babu tallabawansu to za ka zube warwas wannan ƙida akwai ta cikin mutane ko babu akwai ta ko misali allah jarrabi bawon shi da wata cuta a je a yi goje-gojen da za a yi na zamani ga baki ɗaya a yi wane ne a yi wa a kasa gane kan abin sai a ce dama ana faɗi an ce abu ɗaya za a yi ai dole sai an raba kafa kenan dole sai an kai zuwa ga bokaye sai an kai zuwa ga yan sihiri an tsubu yan wane da an yi kaza wanda wannan duka yana kalubalantar kalmar ka ta la ilaha illallah matsala ce mai girma wanda kuma ake ga wani abu ne wanda kaman dole a yi shi da sunan addini ko kuma addinin ne ma yanzu da yawa sun dauke shi a matsayin me a matsayin addini a nan a nan garin wani dan siyasa ya zo ya tsaya ya ce bokaye da yan tsubu sun ce musu wani zai zama shugaban ƙasa haka aka yi a garin na aka yi wannan wannan magana yanzu wa irin waɗannan mutane ina magana imani babu shi babu zancen imani jumlatan wa tafsila ya zube warwas saboda ya yi imani da wani ya san gaibi ba Allah ba Allah kiyaye to wannan shi kuma shi yasa jahiltar addini babu wani cutan da ya kai shi saboda matsalan jahitar addini matsala ce wadda mustamiddatun tastamirru bika min ad-dunya ila al-akhirah wa ila ma la nihayata zai ja ka zuwa ga shiga halakar da ba yadda wani karshe idan mutum ya mutu Allah ke yana shirka ya sa kan shi bala'i da tashin hankalin da babu ranar kuɗa to ina dalili amma wa'in ƙoƙarin neman duniya ne bai kamu ba in kai kawon harakoki ne da har Allah bai kamu ba saboda wani abin da duniyar da tabbas babu makawa karewa za ta yi kai ko ita ba ta kare ba akan idanka to kai za ka kare ka barta kuma a ci gaba da fafatawa Allah rahama da asiri Allah taimake mu da yin abin da ya kamata da haka tsayar da sallanka na biyu rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci tsayar da sallah la yakfi fihi mujarrad al-iqrar biha da ka ce misali na yi imani da sallah addini ce lalle Allah ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar amma ka ce ni ba na sallah ba kana cikin musulunci al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkus salat kana bada sallah shikenan da haka yin sallah wajibi ne wannan iya daga cikin wani kalan imani wanda kalan imani dan zamani sai a cewa ka mutum titir ɗin shi musulunci ne amma ba sallah eh su ma'aikata su musulmai ne amma ba masu aikata haka suke yawo to wannan ba musulunci ne da ba musulman bane ba mali ya ce au amilaha ko ko mutum ya zo ya aikata wannan sallar duna shuruɗiha ba tare da sharuɗanta ba wa arkani hadar kunnanta ba sharaɗi ba rukun ba haka kawai ka gama bawali baka baka tsarkaka ba sai kai sallah ta amsu ha ina saboda babu sharaɗi daga cikin me sharuɗanta dole sai kayi me sai kayi tsarki da awwal suke da alaka da waɗannan abubuwa to ayyukanka na bauta gaba ɗaya dole sai sun ginu akan abin da yake ilimi ne in ba haka ba babu yanda da Allah ya shi malice wa haka za baqiyatul arkani haka kuma sauran rukunan musuluncin gaba ɗaya wa usulad dini da awwal sune gimshikin addini yace wa mabanihi da abubuwan da sune ginin addini laha shuruɗun wa arkanun wa lawazimun wa tafri'atun qad'iyya suna da sharuɗa suna da rukunai suna da lazimin da dole sai ya tabbata wa tafri'atun kuma suna da wasu rassa qad'iyya wanda addinin ya tabbatar da su ja'at fi qad'iyyatin nusus wanda suka zo a cikin nassi na addini wanda babu shakka akan shi yace baina qausain alqur'an was sunnah yace waltazama as-salafus salihu lidhalika haka kuma magabata na gari suka lazimci wannan abin haka nan lamin indi anfusihim ba daga karan kansu suka zo da shi ba wani abu ne wanda yake cikin qur'ani yake kuma sannan cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mali ce wa hasrul aqidati fi arkanil imani wa arkanil islam mujarradatan an usuliha wa shara'idiha wa arkaniha wa lawazimiha mali ce hasrul aqidati katangance da iyakance aƙida akan rukunan imani da rukunan musulunci mujarradatan amma an wohintar da rukunan imani da rukunan musulunci nan an usuliha daga asalinsu wa shara'idiha da sharɗansu wa arkaniha da rukunansu wa lawazimaha da lazimin da yake abin da yake dole a cikinsu yake cewa wa anil usuli wal qat'iyyatil ukhra ath-thabita bin nusus ash-shar'iyya sannan kuma da sauran ma wasu usulki da suke da alaka da addini wal qat'iyyatil ukhra da abubuwa sanannu a cikin addini tabbatattu athabita wanda suka tabbata bin nususi shar'iyyati da nassi na shari'a malike cewa duk wanda yace zai iyakance aqida akan waɗannan abubuwa kenan baka dora ta kan rukunnanta ba baka dora ta kan sharadinta ba sannan kuma wasu abubuwan da busu cikin rukunnan musulunci rukunnan imani ka kace baka yarda su ba amma sun tabbata a cikin qur'ani mala ce duk wanda ya ɗauki wannan tafarkin maslakun haddamun tafarki ne wanda zai rushe maka addini ka gabaki ɗaya me yasa mala ce iz yaqumu ala tamziqid dini wa tajzi'atihi saboda irin waɗannan abubuwa suna ta samma dan adam zuwa ga me tamziqid din zaka rarraba addinin ka ciccira shi a bangare kaza aka shigo kayar da kaza bangare kaza kayar da kaza amma kaza baka yarda da shi ba malike cewa watajzi'atihi kuma da karkasa addinin kashi-kashi wal imanu bi ba'din da imani da wani bangare wal kufru bil ba'dil akhari da kafircewa wani bangare na daban malice kama bayyantu anifan kamar yadda na maka bayanin wannan abu a baya kaɗan ko ɗazu to waɗannan duka suna daga cikin abubuwan suke lazimi ne na addini kenan addini na gaba ɗaya ka ne za ka amshe shi ba zama ba bangare kaza ka yarda bangare kaza ko baka yarda ba malice wa qad athara ahlul ahwa'i min al mustashriqina wal hadathiyin malike ce haqiqa wa qad athara ahlul ahwa'i ma'abuta son zuciya sun fifita su waye ma'abuta son zuciya sun al mustashriqin kalmata al istishraq wal mustashriqin malike cewa haula'i unasun minan nasara wasu kason mutane ne daga cikin nasarawa wa minal yahudu kuma daga cikin yahudawa ita wannan kalma ta al-mustashriqin suwa ake nihi da su wasu jama'a ne a cikin nasara da yahudawa da ma wasu wanda ba su ba daga cikin kafirai ta'allamu lughata sharqi sai suka koyi halshen gabaci halshen mi larabawa kenan ta'allamu lughata sharqi yace ta'allamu al-lughata al-arabiyya wa katabu 'anil islami wa 'anil adyan suka iya larabcin da har suke iya daukar kalamin su rubuta littafi suka yi rubutu suka rubuta littafai sannan ko suka rubuta bayani akan addinai daban-daban yace ba'dhum qad yunsifu wani a karance-karancen da ya yi zai faɗi iya abin da ya sani tsakanin shi da Allah duk da cewa kafiri ne sannan kuma wa ya takallamu bil haqq ya faɗi abin da ke gaskiya ne sai ma ya ce amma wa aghlabuhum la yusifu mafi yawancin su ba sa faɗi abin da yake daidai wala ya takallamu bil haqq ba sa faɗin abin da yake gaskiya yace wa min ahdafihim daga cikin hadafin waɗannan mutanen ana samun su hatta a cikin larabawan a karan kansu sai ga yana ya jayo aya ya jayo hadisi saboda ya sa maka shakka a cikin addininka shi ne malace min ahdafin tashkikin nasi fi dinihim liyad'uhum ila al-batil suna sawa mutane shakka ne akan addini dan su kira ka zuwa ga wani abin da yake na banza wannan kuma akwai su da yawa zaka gansu a cikin aljazira har ana ittijahu mu'akis da su idan ka dauki wancan wancan Ibrahim al-Khuli Allah ya rahama gare shi wani ustazu doktor na kasar misira wanda mafi yawa idan aka zo magana akan adiyan doktor faisal qasim yana gayyato shi ya zo da shi ake yi idan ya samu irin waɗannan mutanen kacce-kacce yake da su ya samu wata ana kiranta da suna wafa sultan wata doktora daga amurka ta karanto ai addinin musulunci shi ya zo ya raba duniya kashi biyu ƙasin musulun wa ƙasin gairar musulun tana wasu maganganu lokacin da ya ɗauki jawabi yake cewa ke abin da kike karewa in addinin kiristanci ne shi kuma nawa ya kasa mutane tabbas sai an samu wasu mutane kirista da waɗanda mai ba kirista ba an raba su kashi nawa kashi biyu in ka ɗauki yahudanci nafsu shai yadda wani addinin musulunci ya raba haka nan ne wata wani abu ne wanda yake musallamun bihi inda ka da hankali dole ka sallama wannan baiwar Allah ya same ta wallahi kai ka ce malami ne ya samu ɗan sai ya yi kaca-kaca da ita ƙarshe sai da isa ta shi kahi shirin ya ƙare ta shuru to waɗannan akwai su da yawa suna karanta zai karanta ƙur'ani ka ji taɓewa ya karanta ƙur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa sautul nasi amma me yake hidima ce yake so ya danya sa mutane shakka a cikin addini to za ka samu banda ma waɗannan almustashriqin za ka samu su daga cikin masu harak da'awar addinin da dangadan ba amma kuma suna in kayan wasu abubuwa yanzu a cikin wani ittijamu ake suke an taba gayyato wani wannan kamun iska wai shi yana magana akan cewa wai babu zancen jihadi a cikin musulunci wallahi da ya zo wai aya ce zai ja a cikin suratul zumar sai ke cewa shi da wani ana kira shi da suna doktor fizazi ya ce mishi fi suratul ramz ya ce kai fi suratul ramz ya ce fil qur'an ma fi suratul ramz sunan surar da zai ja aya a ciki bai san sunan surar kuma ya zo an naɗa mai rawani cewa shi shi zai kare zai kare ce ai babu jihadi a cikin musulunci wani yana neman sautin zumar wani sautin rams ya ce fil ƙwarar mafi suratun rams to waɗannan almustashirikin haka suke za su karanci addinin amma don su yi suka zuwa ga abin da ya shahi addinin saboda sa mutane shakka a cikin addinin su malai ke cewa an nasraniyatu wal ba'asiyatu wal yahudiyatu wal wasaniyatu wa ghairi zalika duka waɗannan suna da masu musu irin wannan hidima na ya za a karanta addini amma saboda a sa ma mutane shakka wani su ake kira suna al-mustashriqin to akwai wasu kuma su al-hadasiyin al-hadasiyin shi kuma ko kuma al-hadasa asalin kalmar al-hadasa suka ce manhajun fikriyun munharif kamar wani tsari ne na tunanin kwakwalwar ɗan adam kaucacce wanda kuma ilhadi ne a cikin shi يعمل على تطبيق مفهوم الحداثة في الواقع المعاش سومي تنانسو kawai dole a karanta aya allon kwasawiyar da sai ta yi daidai da kuke rayuwa a yau kuma yadda kuke rayuwa ba yadda musulmi suke rayuwa a yadda duniya za yake take tafiya a zamanance da haka ake so dole duk wani abin da zai faru sai an hada shi da me sai an ɗauko wata aya allon kwashe ta a ce ai qur'ani ba haka nan bane irin wani sai ga wani wanda bai fahimci addini ba ya dimo ya dimo ce ya rika ce ya rikice saboda wani ya jayo aya ce a cikin qur'ani kuma ya ga wani abu ga wani abu wanda karara addini baya tafiya tare da shi amma yana faman dole sai ya hada sun tare yanzu ka dauki misali anan ma cutar cutar HIV ko sida ko da kiraye-kirayen da ake ma mutane na cewa su ɗauki wiƙaya su ɗauki kariyar da zai kare su da muke a yi bayanin cewa ai wannan abin haramun ne zina Allah ya haramta ta da aka ku bari ba maganan yin zina ba kusantanta ma Allah ya haramta da muke a yi wannan bayanin sai a ɗauki wani kana ga cewa malami ne na addini amma shi yake faman ya ma mutane bayani akan cewa su waye su waye kuma zai jawo musu aya jawo hadisi ya karkata abin saboda ya dora shi kan son zuciyar shi to waɗannan su ne manhaji na alhadasa mala ya ce wa aburazu ma'alimihim iya daga cikin mafi fitowan alamomin da za ka gane waɗannan mutanen abu na farko al'i'timadul kamilu alal aqli su ka cukam sun dogara akan hankali ne kawai wannan da dai akwai shi yanzu can da yake cewa hadisi in ya daidai da hankalin ka ɗauka kaga shi ma hadasi ne duk ya daga cikinsu su sun dogara ɗari bisa ɗari akan mi akan hankali abu na biyu daga cikin alamomin su at-taharrurul kamil minan nusus dole fa a kyale mutane su yi abin da suka ga dama wani magana daga ya motsa ya motsa ka ce mashi Allah ya hana ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan babu shi a bar mutane da zamanin da suke rayuwa cikin su su ne za ka yi suna ikirarin cewa ya za a yi addini a wancan lokacin nan da shekara dubu kuma a zo a ɗauko shi a ce za a yi shi a yau ai wanda bai yi shi ba jiki magayi mutane ba suna nasarar rataye kansu ba suna mutuwa wani abu ne wanda yake addinin allah zuciyar ɗan adam ce yake ƙwanƙwasa kai tsaye in ba shi ya shiga cikin zuciyar ka ba zan can nutsuwa a cikin rayuwarka bai taso ba wani abu ne tabbas babu shakka akan haka amma sai a ce ai dole sai an juya abin ya zama to yayi daidai da tahiyar tahiyar zamu da ku kyale mutane kar ku matsa musu daga an yi magana ku ce halal haram ya halatta bai halatta ba ya kamata bai kamata bid'a sunna kaza kaza ku bar wannan sannan kuma at-taharrur min al-qiyam wal akhlaq daga cikin dabi'un waɗannan mutanen kuma suna jingina kansu zuwa ga wani kaso na addini cewa a kyale mutane wani abubuwan da kuke gana sanin ya kamata da mutunci ba dole ya albisu ta haka yarinya ta damar da za ta yi aboki ya zo ɗakinta a cikin gidan ubanta su awa nawa da sauransu ta fiye shi kuma ka je ka birane wanda suke da abu bari ke ga irin waɗannan abubuwan duka suna faruwa ko sar ɗaya da ƙato ya zo ya wuce ciki wa na abokin ta ne a bakantaka suke wannan a ta haruru mai alƙiyam kenan kenan duk wani abin da ya kamata ne sai a ce ku bar shi takura ce kakku faɗa wa mutane wal akhlaq da abin da shan halaye haka kuma ajuzu thaqafatil islamiyyati suna ga cewa wai wayewa na addini ya kasa akan tahiyar zamani subhanallah to suna da abubuwa da yawa waɗanda suke suke suke tahiya akan saman su daga cikin su akwai at-tashkik fi thawabitid din abin da ya tabbata da sunan addini sai a zo a sa maka shakka akan shi kaga zai ishe ka jihadi jihadi a yau wani abu ne wanda la'alla wani kaso daga cikin musulmi suna ga cewa ba ma addini ba ne ba me yasa saboda yadda aka taso ma abin kuma da yadda ake so a cusa muku wasu abubuwa da sunan jihadin nan a cikin kwakwalwa na farko aka zo aka yi abin da ya faru a 2000 da ina da 1 september a amurka tafjirul burjai aka zo aka rushe abinda aka rushe aka nuna jingina wa wasu wanda suke da'awar addini ko kuma jihadi sai aka nuna duniya cewa ga hau jihadi ga mutane an kashe wasu suna kuka an rasa duki an yi wane an yi wane ne aka hasko sai musulmi ma rika jin cewa a cikin rashi lalle waɗannan sun yi abin da bai kamata ba in ku haka ne jihadi mai ake da wannan jihadi bayan wannan ya wuce sai wannan abin daga nan aka samu asalin harakar wanda ya ta'adda ya ta'adda ya ta'adda aka kirkiri wasu abubuwan da gasu nan tabbas kirkirin shi aka yi saboda Allah yanzu a baka kudi a ce ka soyi bindiga zainu a ina za ka samu ta a ina za ka same ta ba haushin kawo wacce za ka je kowane shago ka tsaya baka sayanta a karan kanshi sai da wani rezo to ya za a yi mutum a ce kawai haka yana yankan farce yana wane ne yana sai da asuwaki kawai a ce yana da ya mallaki bindiga da ta yi karhin bindiga sojin da ƙasa a karan kanta take har yi ɓaso jirgi kuna makamancin wannan yanzu wannan sojan da aka shi na najeriya shekaran jiya soji 31 jirgin wa ɓaɓɓako shi ‘yan ta'adda to na suka samu kami alamun tambaya ne kowa bar shi alamun tambaya aka ce kukan da ake cewa kukan kurciya ko jawabi ne daga sama tabbas to wasu abubuwan da aka zo aka kitsa su sannan za ka ɗauki wannan jihadin ka kwata-kwata ba irin abin da addini karantar ba ne ba miye bayan wannan abin a kyamatar muku da addinin a karan kanshi ko kuma a sa muku shakka har ka rika jin cewa baka jin daɗi idan ka ranta wata ayar take magana kan jihadi alhali jihadin nan abu ne tabbatacce a cikin addinin Allah kuma sannan ka duba tsarin da duniya take tafiya sun kushe jihadi an ce kaza an ce kaza an ce kaza alhali jihadi na addini tabbatacce iya da ka'idodi iya da sharuɗan shi wanda dole sai an same su zai iya zamantowa jihadi waɗanda abubuwan da ake yanzu mafi yawancin su rikici ne kawai rigima ne kuma addinin baya goyon bayan shi ko ta kusa ko ta nesa manzala salasala yake cewa wa zirwatu sanamihi ya ce aljihadu fi sabilillah ya ce tozon musulunci ta ɗaukakan shi shine jihadi don ɗaukaka tafarkin allah duk wani kahurin da ya ɗago kai ku danna shi ya zauna dole wanda wannan zai sa ku shiga cikin wata izza ta musamman yanzu kasashen duniya ai ba musulunci suke ba su abinda suke mai sunan shi mi suke abinda suke mai sunan shi yanzu misali ku ɗauki wannan ƙasar makwabce mu libya an warga za ta an ɗaiɗaita ta an watsa komi kuma an watsa yan barta kuma ƙarƙashin ƙasa allah kaɗai sami ake yi to yanzu wacce maslaha ce aka samu a cikin haka to wannan harin da aka kawo musu jirage aka ɗauka aka zo aka rika babbaka mutane mai suka yi yanzu shi wani ba ta'addanci bane ba mata nawa aka kashe yara nawa aka kashe ina kungiyar suke kuka suke iwo a kunnon mutane suna magana yancin adam yancin yaro yancin mata yaro nawa ya shiga cikin matsala mace nawa ta shiga cikin matsala mata nawa aka kashe mazajensu ina majalisar ɗinkin duniya da masu da'awar haƙƙin adam wai kawai saboda so demokuraɗiyya ake so a kawo ana so a kawo hurriya ba su da liberty ana so a kawo musu hurriya ana so a kawo musu demokuraɗiyya shi ne kawai wanda zai jihadi ne zai kawo wani abu ne zai kawo nashi abin da zai kawo na ubangijin da ya halicci duniya da abin da ke cikin tani shi bai da komai a ciki sai aka shawuha abin aka juya mashi fuska aka maƙi barin musulmi su ma fahimci ina aka sa gaba kuma duk wani abin da yake da yake da alaƙa da musulunci to sai an shiga cikin shi an yi ɗaya da shi saboda kar ya kai matakin da zai samu ƙarfi a zamanto daula ce tsayayya wadda za ta iya yin gwagwarmai a don kare addini tun wajejen yaƙin duniya na farko da aka fakkake a daulatul usmaniyya turkiyya tun daga wannan lokacin ba a taɓa samun wata ruwa guda da ta haɗa musulmi ba gaba kiɗa bal hasari mai suke ana sa suna cin junansu sai a ƙirƙiro wasu abubuwa a nuna cewa su ne addinin yanzu ka ɗauki irin fitinan da aka yi na boko haram nafsu shai sai mutum ya zo masallaci kuna sallah sai babba kawo saboda mafahim haɗiya da wasu abubuwan aka ɗora shi a kai to waɗannan abubuwan a tashkiku fi thawabitin din a sa maka shakka akan abin da tabbatacce ne a cikin addininka wannan iya daga cikin salon waɗannan alhadathiyin ko almustashriqin ko al'aqlaniyin manhajin su ne tsarin su ne sai ka rika jin cewa jihadin ma matsala ne matsala sallallahu alaihi cewa man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin eh in ya mutu ya yake tare da shi akwai kasu munafici amma duka abubuwa an zo an jagula su an yi wane ne duk ana kuma da'awar musulunci alhali ba musuluncin ba ne saboda wa irin waɗannan abubuwan da ake da sunan jihadi ba musulunci ya umarci ba duk wanda ke karanta addini sai wanda ba addini bane wani abu ne kawai daban aka shafa ma aka shafa mishi sunan musulunci amma ba musulunci bane ba Allah shi da mu malik ya cewa wal hadathi wal aqlaniyin da ma'abuta hankali wal munafiqin da munafikai wa man salaka sabilahum da duk wanda bi hanyar waɗannan malik ya cewa shubhatun haula at-tafsilat fi masail al-aqida za su rika a kawo za su rika feso shubuhohi a cikin abubuwan suke da alaka da abin da shahi tafsil na abin da shahi aqida al-mutafarri'a an usulil iman wanda sun samu reshe ne daga asalin imani wa arkanin islam da rukunai suke da musulunci malike cewa wahiya ma abbara biha ahaduhum bitilka wannan shine abinda ɗaya daga cikin su ya faɗa ƙarara da cewa tilka tafsilat waɗannan bayanai da detai da yake cikin rukunan musulunci da imani sai ce almuhayyiratu waɗanda suke ɗimasuwarwa suna ɗimar da mutum allati tuhdithat fi azminati sira'atil kalamiyya wanda aka ƙirƙire su a zamani na rigingimu na magana idan ka ce as-sira'at al-kalamiyya shine manhaji na falasifa lokacin da aka sayo surutu da magana a cikin a cikin tsarin addini a ce ga nassi na addini sai a ce a ai tsarin hankali ko kuma bayanin wani ya sha banda kaza sai zama to an ajje nassin a gehe an aiki da wannan magana mali ce wa hadha wasfun sadiqun li aqaidil firaq dalla yace wannan wasafin da aka bada wasafi ne gaskancacce ga dukkan wata aqida daga cikin aqidu na kungiyoyi wanda suke batattu malai ce fahiyar fi'lan umurun muhayyira lalle tabbas abubuwa ne masu imantarwa malai ce wa muhdathatin kalamiyyatin wala yasihhu zalika abadan fi wasfi aqidati salaf wa muhdathat kalamiyya da abubuwa da ake kirkirowa na maganganu da zantuka wanda zaka samu da zance mutum sai ya turi ayat qur'ani da zance sai ya turi hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malika cewa wala yasihu zalika abadan wannan abun har abada ba zai zama to ingantacce ba fi wasfi aqidati salafi wajen wasafta aqida ta magabata tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata wanda suka biyo bayan su akan wannan tsarin na sahabbai malice fal haqqu anna salafa abin magana ta gaskiya waɗanda ake cewa magabata yace ahlus sunnati wal jamaa sune ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'ar musulmi wanda suke kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an karu tilkumul maharat lalle al-maharat sun yi inkarin waɗannan abubuwan da aka ambata ba idan ka ce al-maharat sune al-iddirab al-maharat yani al-iddirab shine iddirab shine adamu al-istiqrar fi kalamin wahid aw fi shay'in wahid su in ka dauki manhaji na masu al-kalamiyun me suke kai kawo da suke zazzagaya na ake aje a zo aje a zo ko babu me babu natija kamar magana falasifa sai ta sa maka shakka ta sa maka shakka ta sa maka shakka karshe ko ba wani abin da zai hudi maka wanda zai amfana da kai kawai iya abin da zai amfana da kai shine me rudu kawai ya rudar da kai ya rikita ka ya amshe maka na kirki ya sa maka shakka kuma ya barka haka malike cewa tilkumul almaharat yace wa muhdathat wal muhdathat wal bid'a da kagaggun abubuwa da bid'o'i waɗannan abubuwa lalle abin inkari ne malike cewa walam yuridu min tafsilati fi kutubil aqidati sannan kuma hallo babu wani abin da aka zo da shi na bayani filla-filla a cikin littafai na aƙida kenan kawai maganarsa da suke son zuciya ne da ganin dama ala sabilit taqrir wal isbati illa ma sabata bil kitabi was sunnah babu wata magana da wani mai zance zai yi a tabbatar da ita dole sai ta yi daidai ta samu tabbace daga mi littafin Allah ko kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai cewa ma kana min lawazimi usulil aqida da kuma abin da ya zamanto dole daga cikin abubuwa da suke na aqida na tilas wa ma yaniddu an zalika min ba'd al istitradat aw at tajawuzat an nadira falaisa hiyal manhaj za ka samu wasu jama'a ko wata tahiya la'alla suna kan abin da yake manhajin salaf ne amma kuma abin da za a samu na al-istidradat wani abu ya bujuro aw tajawuzat ko kuma wani ya zo ya wuce gona da iri sai karanta maka aya akan kaza amma shi bai tsaya ba inda aka ce a tsaya lalle aya ta yi magana akan abin amma ko bai tsaya ba daidai inda ya kamata ya tsaya yayi me yayi at-tajawuz ya wuce iyaka annadira wanda suke ɗaiɗaiku da ake samu daga magabata malice falaisa tahiyal manhaji wannan ba manhaji bane na mazanjiya kenan dan wane yayi kuskure misali wani a ce ahlus sunna ne amma an kama shi da kuskure kaza wannan kuskuren nashi bai a cikin sunna ba kuskuren shi nashi ne shi tsakanin shi da ubangijin shi amma abin da yake na gaskiya shine abin da za a taya kai shi yasa idan ka dauki tahiyar sunna babu wani mutum da za a zo a ce shahihi da mai ayyuka manzala sallallahu alaihi wasallam shine ma'sumi shine wanda babu kuskure a cikin tahiyyar shi shi ake ma biyayya ido rihe kuma akai labari Allah ya tabbatar da haka wa in tuti'uhu tahtadu man yuti'i rasula faqad ata'a Allah babu tantama akan haka amma duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yu'khadhu minhu wa yurad ana iya amsan magana shi ko kuma abin da mushi abin shi da haka zuma magana abin da ya shahi lokacin sahabbai ba a yau idan zama to misali ga malam wani malam wani nan duk abin da yake kai na gaskiya za ka tabbatu tare da shi amma a lokacin da ya yi kwana to sai ku kokari ku medo shi in kuma ya iya a wannan bangaren ya yi kwana to wannan kwana shi kadai zai shige ta ku kuma yake eh kwarai da gaske babu zancen wani ya zo ya wata magana a rasa yadda za a yi wani ya rubuta wani littafi ya yi wasu maganganun da sun ci karo da magana Allah da magana manzala kuma a rasa yadda za a yi a zo a ta magana ana kewaye kewaye ana ba haka yake nihi ba haka yake nihi a kawai in kuskure kuskure Allah ya himu shi idan ya kai matsayin mustahidi yayi ba da gangan ba iya abin da Allah fahimtar da shi lada zai samu aka haka amma kai in ka bi shi kuma kai ka bace abin da kuma yake da dai sai ka bi shi to wannan wajibi ne mutum ya fahimta ka a cikin tahiyyar sunna malaci amma ma wusi amma ma wasafa al-katibu amma kaga abinda malam mai rubutun nan ya wasafta da shi da shekin alkatib yani muallif alkitab yace mimma zakartu anifan daga cikin abinda aka ambata dazu yace fa inna ma yantabiqu ala manahij ahli aliftira idan kaga wani yayi wata magana an rasa yanda za a yi da ita to wannan manhaji ne na ma'abuta rarrabuwa yawa wal ahwa ma'abuta son zuciya wal bid'a ma'abuta bid'a min alfiraq alkalamiyyah was-sufiyyah wash-shi'ah na daga cikin kungiyoyi da rarrabuwa karkaso na masu manhajin masu maganar ne a sufaye ne a 'yan shi'a ne wa man salaka sabilahum da wanda ya bi tafarkin su qadiman wa hadisan ko a da ko a yanzu su ne wanda za a zo a yi magana kuma a rasa yadda za a yi da wannan magana idan malami ya yi abin da ba daidai ba tabbas sai a nabbahar da shi shi ma dan adam ne yukhdi wa yusib wanda wani abin da yake maka nuni akan haka ko gobe kiyama aka tayi mi za a yi awo za a yi فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون ashe awo za a yi kenan ba a ce ba dama kai wankicce ne da bai ko kuma a zo a tisawa ne ba ma'asumi ba shi ba annabin Allah ba a ce kawai shi za a rika bi ido rihe a ku rika bin shi idan ku a buɗe yawa in ya taka kaya bai kamata ku ku taka ba sai da ku ce mashi hankali kaya ko kuma a daga kawo ka hudda maka ko mu sa maka magani kuma maka wacce wannan amma bai kamata ku kuta ka ba Allah shirye da mu karantar da ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ شعبنا اللهم احفظ بلادنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله